الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في هذا الكتاب المسمى بالوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة يوضع متاشي أشافينا أربعين ترى ديدي littafin da yake magana akan aƙida da kyakkyawan ƙuduri na ahlus sunna wal jama'a mun yi tarifin suwaye ahlus sunna kuma mun faɗi khasa'is da simat nasu to sai ce fa manhaju ahlus sunnati wal jama'a idan an ce manhaj kamar tsari kamar syllabus tsarin da ake tafiya a kai annahum ya'budun Allah wa la yushrikuna bihi shay'a duk inda kaga ahlus sunna bai shirka kuma alamar ana gane alus suna yana fada da shirka duk wanda ka ga baya fada da shirka ko yana shirka to ba alus suna bane kenan ba mu shirki a cikin alus suna fala yas'aluna illa Allah wala yasta'inuna neman taimako ba sa yi illa billah wala yastaghisuna shi ma istighasa neman taimako ne illa bihi subhanahu wataala ولا يتوكلون إلا عليه جل وعلا ولا يخافون إلا منه كثر باسجين الله ويتقربون إلى الله تعالى بطاعته سنة قسمتا إزواج الله ديما سداء وإبادتي دبوتا ما نادي عندك قال السنة zaka yana yi wa Allah da'a kuma mai yawan bauta ne yana kula da karatun Qur'ani kula da zikiri salatin annabi wa yusali wa bi salihil a'mal suna kusantan Allah da ayyuka masu kyau wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a abu na biyu tauhidul asma'i was sifati tauhidin kadaita Allah cikin sunan nakinsa da sifofinsa ma'anarsa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah jalla wa ala lahu al-asma'ul husna was sifatul ula dole ne ka yadda cewa Allah yana da kyawawan sunnaki sannan kuma yana da wato sunan naki sifofi al'ula madaukaka wa huwa muttasifin bi jami'i sifatil kamali duk wata sifa ta, kamala Allah yana da ita ma'ana duk abin da yake kamala ne cika ne to Allah yana da wannan sifar ka yadda ka kudirci wa munazzahun an jami'i sifatin naqsi dukkan sifofi na tawaya Allah abin tsarkakewa ne shine munazza mutafarridun bidhalika an jami'il kainati shi kadai yake da wannan sifofi ba wani sifa da ya kama da na Allah ba wani suna da ya iri ɗaya da na Allah sai dai a ce sunan ana faɗa wannan ma ana faɗa amma haƙiƙanin saga Allah ba iri ɗaya bane da wani وأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة wani zai iya tambayin ka ta yaya ahlus sunna suke sanin Allah da Qur'ani da sunna za su karanta Qur'ani za su karanta hadisi ta nan suke gane Allah wa yasifuna rabbahum bima wasafa bihi nafsuhu kuma duk abin da Allah ya ce ya sifanta kansa da shi ahlus sunna suna sifanta shi da shi wa bima wasafahu bihi rasul sallallahu alaihi da abinda annabi sai sifanta da shi wala yuharrifuna al-kalima amma mawdi'i ba sa juyar da zance daga wurin sa canja magana tawili wala yulhidun ba sa ilhadi shine barna ya fassara muku ilhadu ilhadi a ƙasa fi asma'ihi wa ayati wa yusbituna lillahi ma athbatahu li nafsihi min ghairi tamthil duk inda ahlus sunna suke suna tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa ba tare da misalta shi da kowa ba wala takif ko kaifiya wala ta'til ko batawa kamar yadda yan bid'a suke yi idan aka faɗi wata sifa in suka ga ta yi iri ɗaya da na Allah sai su ɓata sunan su ce awa bai da shi kamar hannu Allah ya ce yana da hannu to su yan bida in sun zo ba za su fassara shi da hannu sai su yi ta'aqil ina muku magana ne akan misalin ta'aqil sai su lalata fassara sai su ce ba hannu ake nufi ba sai su ce kudura ake nufi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha Allah ya ce yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ko ba haka Allah ya faɗa ba to su ba za su tabbatar wa Allah wannan ya daina din ba ba za su tabbatar ba sai su bata sai su ce kudratahu ko tahrif canja ma'ana wa qa'idatuhum fi fi kulli dhalika qawluhu tabaraka wa ta'ala qa'idar ahlus sunna su akan ayoyi na sifat laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abin da ya kama da shi babu ko da kaji suna ko kaga wata sifa wallahi ba ta kama da na Allah ba ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة الأعراف أهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله تعالى su ba sa iyakance yaya sifar Allah take li'annahu lam yukhbir anil kaifiya Allah bai yi bayani akan kaifiya ba me kaifiya ta yaya abu yake yanzu Allah ya ce yana da hannu ba wanda ya ce ga girman hannun ga kalansa ga tsawonsa ga waye babu mu kawai abin da aka ce mu yi imani mu yadda da baka ba sa tadidin kaifiya ولأنه لا أحد أعلم من الله تعالى بنفسه با وندي فالله سنن كنشي قل أأنتم أعلم أم الله fala tadribu lillahi al-amsal ku daina buga wa Allah misalai tunda ba ku san shi ba ai inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun wala ahada wala ahada a'lama billahi ba'da Allah min rasulih duk duniya ba wanda yafi kowa sanin Allah in bayan shi sai manzansa annan Muhammadu kam shine zai ba mu labarin Allah Allah ne ya kala Allah ta'ala fi haqqihi wa ma yantiqu anil hawa wanda Allah ya ce bai magana akan son zuciya komi annabi ya faɗa Allah ne ya sanar da shi in huwa illa wahayun wa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna anna Allah huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay ba wani abu kafin Allah kuma shine na ƙarshen da laysa ba'dahu shay الظاهر الذي ليس فوقه شيء شيني مدوككي با wani sama da shi albatin boyayye wanda laisa dunahu shay ba wani a boye bayan shi kama qala ta'ala huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alif wa kama anna dhatahu subhanahu wa ta'ala la tushbihu adh-dhawat zatin Allah zatin Allah bai yi kama da zatin kowa ba ku yadda da wannan la tushbihu zawat fakadalika sifatuhu la tushbihu sifat sifofin Allah ma ba su yi kama da na kowa ba ganin Allah daban da na dan adam ganin sauro daban ma da na mutum ai li'annahu subhanahu la samiyya lahu ba ya shi kini baya da sa wala kufa same kufa wala ni da kishiya bai da kufi bai da sa'a walaysa walam yakul lahu kufuan alkufu kini alkufu sa'a ba sa'an shi nidda kishiya wala yuqasu bi khalqi ba yi kiyasin sa da halitta a ce yanda kaga abu kaza haka Allah yake ba yi سؤال السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل سنة تبتر ألا من دي تبتر وكان شبا تارد بغا مثالي ما وتنزيها بلا تعطيل كترك كي شبا تارد باتا وابا فهنا يثبتون لله ما أثبته لنفسه لا يمثلون lokacin da suke tabbatarwa Allah abin da ke tabbatarwa kansa ba sa buga misali wa idza nazzahuhu in sun tsarkake Allah la yu'attiluna sifat ba sa bata ta'til ba sa bata sifofin Allah Allah ce wa safa nafsahu biha wanda ya sifanta kansa da su ahlus sunna yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli shay ya kewaye komai ba abinda bai san shi ba abinda ake nufi da ihata ihata wato abu ya zama yana tsakiya kai kana bayan shi ihata yanzu kun ga waɗannan wayoyi ne ko eh idan aka yi haka sai aka ɗauko wannan hular sai aka yi haka komai na wayoyin nan ta sani ta kewaye shi to shi Allah muhitun duk duniya cikinta da wajenta da gefenta ba inda Allah bai sani ba wa kana Allah ala kulli shay'in muhita kun gane yawwa to wannan fa duk aƙida ne dole fa a yadda a ƙudurce wa khaliqu kulli shay'in wa raziqu kulli shay'in ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latif al-khabir inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin wa yu'minuna bi anna allaha tabaaraka wa ta'ala istawa yawwa to mun shigo magana istiwa'i abin da ake nufi istiwa'i shine daidaituwar Allah akan al'arshi an gane ko ka duba lamba ta ƙasa a littafin wannan istiwa'i malam ana rikici da 'yan bid'a 'yan bid'a ba su yadda Allah yana sama ba su sai dai a ce Allah yana ko'ina wannan bid'a ne Allah da zatinsa yana saman sama amma iliminsa yana ina ya kewaye ko'ina wannan shine aƙida mai kyau kuma ka duba malam fitira fitirar ɗan adam da Allah ya yi ta kawai daga halittar mutum ma kawai yana nuna Allah yana sama da yaro da babba da karami da kowa da kowa in mutum ya zo addu'a haka yake yi ba sai ka ja masa aya Allah yana sama bai haka ne kawai haka kurma ma haka bebe ma haka kowa ma nisan kurma idan zai rantsuwa sai haka kurma fa ba haka yake ba fitra ko ɗan ƙaramin yaro da bai taɓa zuwa makaranta ba a gidanka yaro in ka ce ina Allah sai haka amma abin mamaki yau kun bi da suna wa'azi suna fada me yasa za a ce Allah yana sama Allah yana sama ku duba ya ce alistiwa'u alal arshi wal ulu sifatun sifatani nusbituha lillahi ta'ala isbatan yaliqu bi jalali daukakar Allah da daidaito daidaito shine istiwa din wasu sifofi ne da za mu tabbatar wa Allah kamar yadda ya dace da shi wa tafsiru kalimatu istawa inda salafi istaqarra ko kuma ala ko irtafa'a ko sa'ida shine istiwa والسلف يفسرونها بهذه الكلمات لا يتجاوزون لا يتجاوزونها ولا يزيدون عليها istiwai ko dai istakarra ko ala ko irtafa ko sa'ida ولم يرد في تفسير السلف تفسيرها بمعنى الاستولاء بمعنى استولاء ما ميوا وبرا سيادي دي تفسير يا مامي ko kuma ya mallaka ko ya yi rinjayi haka 'yan bid'a suke fassara ko littafin tafsiri ka zo karanta kaga a gaban istawa ya sa istaula ko a gaban istawa ya sa mallaka ko a gaban istawa ya sa kahara to tawili ne ba daidai ba ne dole istawa ko dai istakarra ko ala ko irtafa'a ko sa'ida wal kaifu ta yaya a faɗi yaya yanayin daidaituwan la ya'lamu illa Allah wal imanu bihi fa wajibun li thubuti al adillati wasu'alu anhu tambayan ta yaya sai an yi ma bayanin yadda Allah ya daidaita bid'a لأن كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله yanayin isma'il ba wanda ya san shi in ba Allah ba to abinda ba wanda ya sani sai Allah to dan me zaka tambaya wa zai gaya ma kawai imani ake so kai wali anna sifat aidan lam wato as-sahaba aidan lam yus'al min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kayfiyya sahabatu lam yas'al bas tambaya ba kwata kwata daga annabi dan haka istawa alal arshi fawqa sab'i samawat shi Allah kama yu'minuna bi uluwihi ta'ala ala khalqi Allah yana sama akan halitta ta sa wa annahu ba'inun min khalqi an ce ba'in arabe yake me arabe ba a cakuda ba ba'in shi yasa aka ce da mace saki uku din nan talaqun ba'in talaqun ba'in ana nufin me rabuwa ta har abada ba'inun min khalqihi أحاط بكل شيء علما نامك بياني كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز وفي سبع آيات كريمات بلا تكييف ولنا آيوين guda bakwai duk suna magana akan daukakar Allah da istiwa'i da daidaituwan shi ar-rahmanu ala al-arsh istawa thumma istawa ala al-arsh a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'uhu gani ya kafu na rabbahun min sauƙi annabi ya ce ala ta'manuni ba za ku amince min ba wa ana aminu man fis sama'i ni kuma ni ne amintaccen man fis sama'i wanda yake sama waye Allah وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق لا ريب فيه جماعة زام الأنشق وسأبوى ما سبا النوي هنا بكتر نتوى دا واتو دا إيماني قوي da wannan babin anan ne 'yan bid'a suke batar da mutane jahilai muna da alkursiyu akwai al'arshi ko in ce Allah yana da kujera me yasa muka ce kujera saboda ba abin da namu fassara ba kujera ba amma da an ce Allah yana da kujera ba yana nufin irin wannan kujerar ba suna ne yanzu kwaɗo ba yana da kujera ba ma irin ta matakka ne don haka Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani yana da kujera kaji Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani yana da gado gado da kujera wannan shine qadiyatu al-arshi wal kursiyyu babi ne mai girma mai zaman kansa a cikin aƙida to yan bid'a sun zo sai tab yanzu Allah za a ce yana da kujera yanzu allah za a ce yana da gado ka san matsalar suka samu ana cewa kujera sai suka tilo irin kujerar sarki tashbihi ya shiga kuma kai an ce karke tashbihi tunda an ce maka laisa ka misli shay'un sai ka ce to iya da kujera amma ba mu san wace iri bane ba ta iri bai ta kama da kowa ba kuma yanzu daidaitan suna yana nuna abu ɗaya ne ina da mota shugaban ƙasa amerika ma yana da mota amma idan allah motocin mu iri ɗaya ne na iri ɗaya ba ne ina gani ni ina gani kudan gidana ma yana gani yanzu dan Allah gani na da na gidan kudan gidana iri ɗaya ne to ittifaki akan suna ba ittifaki ne akan ma'ana ba sai ce yanzu Allah za a ce yana da yana da arshi yana da gado ai bilkisu ma tana da gado wala ha arshun azim kuma an ce Allahu istawa alal arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira mushkila to anan da yawa suke zirmawa mu me aka ce mu yi imani wallahi ban san yadda gadon Allah yake ba amma ni kawai zan ce yana da gado dan ya ce yana da shi wani iri ne wala ban sani ba abin da suke gaya jahilai ai an ce Allah yana sama to in yana sama yanzu ashe girman Allah kenan akwai abin da ya dauke shi to sai an gaya mana fadin sa mita nawa ne wai Allah kai tashbihi Allah ya fi karfin kwakwalwa ta tuno iya fadin girman sa kuskure ne ma ka ce wai fadin girman Allah mu wallahi ba mu san shi ba jama'a aƙida ko akwai abin da fa sai dai ka yadda a dole amma kwakwalwarka ba za ta iya idirke shi ba to malam in ba haka ba samuwar allan kansa in ba ka yi da gaske ba ya ka gani yes to ya za a ce dan abu mun ce ba mu sanya yake ba sai a canja Allah ya ce yana da shi sai a zuwa canza nasi a ce bai da shi akwai wani malamin da na yi karatun fikiwa a wajensa da ayar da ta sifat baya fassara ce ci gaba ci gaba ci gaba wallahi aka yi koya littafai da yawa na fikiwa kawai na na riga na sani ni fikiwa da ke nema kawai bar masa kayan sa wallahi al'arsh gadan Allah al-kursiyu kujera fa ya zo a hadisi al-kursiyu mawdi'ul qadamaini al-kursiyu kujeran kuma nan ne digadigan Allah suke sauka kai wani iri ne wallahi mun sani yanzu ta kila wani sai tunani to oke ga kafafun ga diddige ya hau kan kujerun kawai abin da ake bukata a nan imani kawai ka yadda kana ƙin imani ka karyata ƙur'ani kana canja tunanin to ka je ka ɗauko abin da ba haka annabi ya faɗa ba me ya tabbatar mana akwai kursiyu wasi'a kursiyu hussamawat wal ard malam in ba lamarin girman Allah ba malam in har kwakwalwarka za ta iya tuna maka cewa kursiyu an ce maudu'ul kadamai ne to ka ji kursiyun Allah da ya faɗi girman ya ce kursiyun kujerar Allah ɗin ta fi sammai da ƙasai gaba ɗaya girma inda ake sa diddigen Allah ɗin inda maudu'ul kadamai ne kujerar ta fi sammai ta fi ƙarfin sama da ƙasa da aka ce Allah yana sama fa ba yana jikin ginin sama ba bayan saman bakwai akwai wani ruwa ruwa ruwa ne Allahu alam wanda wannan ruwan baya cikin duniya yaya yawansa Allahu a'lam a saman ruwan saman ruwan akwai al'arshin Allah al'arsh wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin kuma shi ma al'arshin mala'iku ne suke rike da shi akan wannan ruwa labari ne da kawai sai ka ji ka ce ya Allah amanna bi rabbina radina billahi rabban wa bil islam dina akwai abin da kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba sai imani to kuma aka ce Allah nan shi ɗin yanzilu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu yana saukowa zuwa ga wannan sama ta yaya ba mu sani ba dan in ka ce sai ka faɗa ka ce to tsatsaga ta yake yi faffasa ta yake kenan wannan saman tana ɗaukan Allah kenan wannan su ne sifat ayatu sifat ahadisu sifat bal إنما تحتاج إلى الإيمان والتصديق فقط ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم kiyaye sammai da ƙasai baya gagaran ubangiji to bari ku ji bayani akan al'arshi gashi nan ku ja layi wal arshu wal arsh ko huwa a'lal makhluqati wa akbaruha la yaqdiru qadrahu illa Allah akaram kallah duk wani abun da Allah ya halitta a duniya da kake tsammanin yana da girma to bai kai al'arshin Allah girma ba bai kai kuma bai kai al'arshi kuma ɗaukaka ba ba wani abu sama da al'arshi sai Allah a'ala sai in bida ce to yanzu da ce ya daidaita alkan arshi kuma kun zo kun ce yana sauko anan to idan ya zo gadon nasa baro shi yake ya taho nan har haka ake faɗa wai gadon allah barinsa yake yi daga sama ya taho nan saboda a batar da jahilai ka san mai amsar bai gaya mana ba da ya faɗa da za mu faɗa kuma mu sani ba kawai mu dai mun yi imani yana zuwa shikenan annabi ya ce mana yana zuwa wallahi da ya faɗa za mu faɗa kuma al'arshin halittansa ake sai su ce maka to shikenan kafin Allah ya al'arshin shi yana ina tambayoyi na ƙuri yana gaya maka ne za ka haɗu da wata rana wani ya ritsa ka za ku buga da shi akan wannan sai ce zai mukabala da kai ba ka ce Allah yana sama ba za yi mukabala da kai ka yadda eh ka yadda sai ce kafin Allah ya halicci al'arshin yana ina ka ce yana cikin iska haka aka faɗa fili ba wasu malaman kuma suka ce bai gaya mana ba kafin al'arshin bai gaya mana ba da ya gaya mana da za mu faɗa وهو ذو قوائم تحمله الملائكة صفا الأرش ينا دكفو في ملائكون يسكي دوكاوس والكرسي في الأرش كنا طفا ku nutsu Allah ku nutsu karatun nan wal kursiyu yanzu ya gama al'arshi ko to in ka ɗauko al-kursiyu a cikin kasifa a cikin al'arshi ba kun ji an ce wasi a kursiyu samatu al'ar ba ba an gaya mana girman kursiyu ba to idan ka ɗauko wannan kursiyun ka wullata a cikin al'arshi ka halkacin mulqa fi falatin kamar zobe ne ka jefa zobe a cikin daji gane ba girman al'arshi in ka kwatanta shi da kursiyu yanzu mai girman kursiyu ba an ce mana ya fi san mai da kasai ya yalwaci san mai da kasai ba yanzu kwakwalwarka zai iya tuna maka girman to in ka hada shi da al'arshi kuma girman al'arshin Allah gadan Allah din da ake faɗa in ka hada shi da kursiyu to kursiyu wasa ne yadda ka san halka wani kewayen abu kamar zobe ka ɗauki zobe ka wulla shi a cikin daji za ka gan shi? ka halkatin mulka fi falatin wasi'at samawati wal ard ya yalwaci samai da ƙasa dajin da ya fi sammai da ƙasai duka in ka wulla shi al'arshin kamar zobe ne ka jefa a cikin daji inda ya jefa zobe a daji ina zai gan shi ya bata wallahu ta'ala mustaghnin 'anil arshi wal kursi ba wata magana mai muhimmanci Allah ta'ala ya wadatu ba fa iya bukata ba ne ya wadatu daga al'arshi ya wadatu daga kursiyu kar wani zai ce o ashe Allah yana bukatar gado shi yasa ya yi gado kenan Allah ya wayi gari ya zama muhtaji ba ya yi gadon ba ne na al'arshi don yana bukata don shi Allah ba a sifa shi da tawaya ko yaya kuma baya da bukata alkurshi ganin damansa ne kawai ma ba wai cewa wai zai cutu don baya da gado ko zai cutu don baya da kursi ba shine mustaghnin anil arshi wal kursi huwa subhanahu munazzahun an an yahtaja ila al arshi wani dan bid'a zai iya cewa da kai okay eh ka ce Allah ya alarshi zaka ce eh sai ka ce ka ce zai ce ma to okay yana yana buƙatar gado kenan to in baka yi karatu ba sai ka ce eh tunda yana buƙata ka zurma yanzu ka wayi gari ka ce Allah mabuƙaci ne ya kashe ka shi sa ake sai a ce mustaghnin anil arshi wal kursi babu wani abu da Allah ya yi shi a duniya yake bukatar sa babu shi wallahi kana sifanta Allah da bukata ka rubuta jama'a wannan shine aqida din fa da ake fada shine aqida shi sa aka ce mutane ba sa karanta aqida ba yawanci ba san fa aqida ba fa shi ba a siffanta shi yana da bukatar wani abu wa ma duna ko al'ashi ko abin da ke kasansa fa sha'anullahi ta'ala a'zamu min dalika sha'anin Allah ya faka bal al'arshi wal kursi mahmulani bi qudratihi wa sultanihi kawai abubuwa ne da aka same su da kudrar Allah da mulkin sa tabaraka wa ta'ala wa anna Allah ta'ala khalaqa adama bi yadihi bi yadayhi to ga wata magana yana cikin aƙida cikin imani da sifofin Allah Allah ya halicci annabi Adam da hannayensa da suka dace da shi wani iri ne hannun Allah ya nawa ne a hannun Allah tsawon hannun Allahu a'alam amma annabi Adam da hannun shi tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ka yadda sannan kuma ya ce wa anna kilta ya daihi yaminun shi annayen Allah duka guda biyu dama ne ba wai irin naka ba ne hagun da dama a kilta ya daihi yamin ba to ai kace shi mal ai waya ne ai shi fa Allah duk wani abu kamala shi ake ba shi ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما وصف نفسه بسبحانه hannayen Allah a shimfiɗe suke mabsuta ne daga bas bisat shine shimfiɗa yana bayarwa yadda ya ga dama ba wanda yake mai tilas wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yanzu muna magana akan tabbatarwa Allah sifa ta hannu ka duba malam ba yahude ma ya yadda Allah yana da hannu amma dan uwanka dan bid'a bai yadda ba ya karyata qur'ani wa qalat al yahud yadullahi maghlula hannayen Allah guda biyu a kunkume a daure suke kinaya ne zagin Allah ne cewa wai Allah marwaci ne a'udhu billah أعوذ بالله Allah ya ce gullat aidihim ya maida musu martani su ne hannunsu a kunkume a daure wa lu'inu an tsine musu albarka bima qalu da abin da suka faɗa bal bari dai lil izrab yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha'u hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke kuma yana ciyarwa yana bayarwa yanda ya ga dama yanzu Allah bai tabbatar wa kansa hannu ba to malam ka rinka saurara duk wani dan bid'a da yake tafsirin Qur'ani wallahi bai isa fassara wannan ayar ba ba za su fassara wai Allah yana da hannu ba za su fassara ba yan bid'a wasi ba wa qalat al yahud yadullahi maglula yahudawa sun ce ikon Allah ana da yake ka jiyo ikon Allah al yadu wai wai kudra wai ikon Allah bal yadahu mabsutatani kudurorinsa guda biyu a shimfiɗa suke kudurori wannan fa a rediyo ake yin sa mana amma jahilai ma nan ba za su gane ba wanda bai je makaranta ba tawili ne tawili ne matsala ce mai girman gaske an samu har a cikin wasu malamai magabata wasu fa abin yana girmama gare su suna yin tawili ma malamai sun ta magana an yi musu uzuri a yanayin da suke ciki a malaman da suka koyar da su a wayewa sai a bar musu tawilin su a dauki nassi shine aqida Allah ya ce wa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alina me hana ka ya kai iblis kai sujada gabin da na halitta halitta bi yadayya da hannayena guda biyu wallahi malam in kun zo cikin littafin yan bid'a tafsirin sai ku ji sun ce bi qudratayya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya tace ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi qudratayya la yusbituna lillahi yada ba za su tabbarwa tarwa Allah hannu ba ahlus sunna jama'a yusbituna lillahi tabaraka wa ta'ala ilman wa qudra wa quwwa wa izza wa kalaman wa hayatan ومحبة ورحمة ونفسا وغضبا وسخطا وكراهية وردا وضحكا ومعية وقدما وساقا وقدما وساقا ويدا وسمعا وبصرا ووجها وعينا وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وكماله والتي وصف الله بها عز وجل بها نفسه في كتابه العزيز وعلى لسانه لسان نبيه ذي زمان ولسانه نبيه وعلى لسان نبيه بكيفية يعلمها ولا نعلمها لأنه لم يخبرنا عن الكيفية قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وهو الألي الحكيم وكلم الله موسى تكليما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبونه هم ويحبونه فلما آسفونا انتقمنا منهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الله لا إله إلا هو الحي القيوم غضب الله عليهم وغيرها من آيات الصفات wannan gabar wasu sifofi ne da Allah ya ambaci kansa da su a cikin alkur'ani ko annabi ya ambace su ya ambace shi da su a cikin sunna to duk halin sunna a duniya suna tabbatar da waɗannan sifofi ga baki ɗaya wa Allah tun da kwanasi ne ya tabbatar ilimi ka san mana akwai yan bidan da suke cewa wai ba za a ce Allah yana da ilimi ba ai kai ma ba ana cewa mai ilimi ba ne ya za a ce kai mai ilimi Allah mai ilimi a a kai kudura iko kowa ƙarfi izza ɗaukaka kalaman zance hayatan rayuwa Allah a raye yake mahabba so rahma tausayi nafsan rai ghadaban fushi sukhdan shi ma fushi karahiya kin abu rida yarda bahikan dariya mai iya tarayya kadaman wasaƙan diddige da saƙi ƙauri yau mai yukshafu an saƙin ha wa yi da auna ila sujudi ba mu salimu ne ko falasafiyo falasafiyo wa yadan wa sam'an wa basaran wa wajen wa ainan duka waɗanda sai Allah ya baka misali zai ce inna ni ma'a kuma asma'u wa ara wacce sifa aka tabbatar an ta farko ma'iyya inna ni ma'a kuma ma'iyya kenan ana iya cewa Allah yana tare da mu da zatin shi zati da iliminsa ai an gaya mana zatinsa kamar yana ina sama asma'u fa ji amma irin naka wa arafa aya ɗaya ta tabbatar da abu nawa inna ni ma'akuma asma'u wa ara wa huwa al-alimu al-hakimu sifatu eh al-ilmu da hikima wa kallama Allah Musa taklima fa sifatul kalam kaga hatta wa kallama Allah Musa ta kalima malam ba sa fassara shi daidai ba wai ba za a ce Allah ya magana ba tauye ayar ciki wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sifar me al wajhu fiska Allah yana da fiska wace iri wallahi mun sani ana cewa wani yana da karamci ko to Allah ma karimi ne wal ikram sahibul jalala sahibul fakhama girma radiyallahu anhum wa radu anhu wace sifa ar-ridha yuhibbunahum wa yuhibbuna wace sifa al-mahabba falamma asafunan takamna minhum wace sifa fushi eh sun fusata Allah da kuma intikami daukan fansa na azaba yau mai yukshafu an saƙ an tabbatar wa Allah mai saƙi ƙauri wa yi da auna ila su juji bala su tuwa Allah la ilaha illa huwa alhayyu wace sifa sifatul haya غضب الله عليهم وصفة الغضب غيرها من آيات الصفات duka waɗannan sunan su ayatu sifat idan kuna so ku shiga cikin littafin yan bid'a za ku ga yadda suke irin su kashaf na imam zamakshari tafsiri ne na gaske akan luga kan duk wanda zai karanta qur'ani ko fassara qur'ani inda akan luga inda zake magana akan luga to ka nemo zamakshari a cikin kashaf amma ba mu utazile ne dan bid'a ne shi sa ba a san ɗalibin da bai nuna ba bai nuna ba je yana karanta wannan za ka wayi gari ka zo kana ta fassara ƙur'ani da ra'ayin mu'tazilawa masana ko kuna gane shi sa hafiz ibn hajar ya littafi wani alkafi ash-sham ashafi ya gyaggyara dukkan abubuwa na kurakurai وأهل السنة يؤمنون بأن أفضل وألذ نعيما يناله أهل الجنة duk ahlu sunna sun yadda mafi ɗanɗano da mafi falalar ni'imar da ɗan aljanna zai samu abin da fi komai daɗi da ɗan aljanna zai samu huwa ru'yatu rabbihim fil akhira shine ganin Allah jama'a ganin Allah ya fi komai daɗi aljanna bi absarihim kuma za a ga Allah da ido wannan idan naka malam zaka ga Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu malam subhanallah subhanallah yau a ce yau a ce ka zo aljanna Allah ya ce ga ni ka gani la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah a ce yau gashi ka ga Allah يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه وضرب من مثال مؤمنين ذا سقى الله يوم القيامة أكيد أنك يده أما أن بدأ باسا شاذا قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فسر شيء وسو فسكوكين رانر سنة كن نظارة نعمة دا yalwa ila rabbiha nazira za su ga Allah daga nazaru ne za su ga ubangijinsu Allah amma wallahi malam in yan bid'a suka zo sai su ce ila rabbiha muntazira ba za su ce nazira ba fassarar nazira su ce muntazira sai su ce za su jira Allah to jira zuwa yaushe don haka yanzu a hankali mana yana ta bambance muku 'yan bid'a da 'yan sunna 'yan ahlus sunna kaga an ga mana magana ganin Allah ko ga sifofin Allah yanzu an gaya mana za a ga Allah kuma da wani ido da wannan idan manzo Allah ya fada a cikin hadisi innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara ليلة البدر لا تضامون في رؤيته za ku ga ubangijin kuran tashi alkiyama iru da mu ganin annabin tsohuwa kamar yadda kuke ganin wata yana tsakiyar haskensa ba kwa turereniya ko jayayya in kun zo ganin Allah ko to in an zo ganin Allah ganin wata ko idan kun zo ganin Allah ma yanda in ka zo zaka ga wata a garin ku kana cewa wani matsayin gani a'a to haka Allah ma za ku gan shi la tudamuna fi ru'yati kina yanzu ana hankali ana nuna mana za mu ga Allah akwai kuma magana da Allah za a yi magana da Allah za ka yi magana da Allah manzo Allah ce ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani mutum guda ɗaya a cikin kufaci sai Allah ya yi magana da shi babu ɗan tafinta ba mai fassara a tsakani na'am kaji to amma ba su yadda za a gan shi a lahira ba wai ana ganin Allah a duniya la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir al-absar jam'i na basr Allah ya kore cewa duk wani basar ba zai iya riskan Allah ba amma shi yana ganin duk absar wannan dalili ne na kore ba za a ga Allah ba an ce imamu ahmad ya taɓa ganin allah a mafarki a mafarki to shi ku kaga ba annabi ba ne ballon duna a ce ya gan shi hakikatan kaji ɗaya annabi musa da ya je ganawa da allah an ya nemi ya ga allah rabbi arini anzuru ilaik Allah ina so in ganka kala lan tarani ya kawo lan littabid ba za ka taba ganina ba ana nufin a duniya amma in ka matsanta sai ka gani walakin zur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan وخر موسى صائقا duba dutsen nan yayin da hasken ubangiji ya tajalli dan haske ne aka ce bai wuce fadin allura ba amma ya mamaye gurin mamayar gurin sai da ya rididdige dutsen gurin gabaki daya ya zama toka ya zama kamar fulawa annabi Musa ya faɗi ya suma yanzu sai wani dan bida ya zo ya ce wai ya ga Allah annabin Allah da Allah ya kira shi su gana da shi ya nemi ya gan shi Allah ne sun kira shi ya nemi ya ga Allah sai da isuma haske ne isuma da shi hasken da na ubangiji da ya fito bai wuce kafar allura bayan da kolon ka ta ya dauka hasken ya bugar da shi ya sumar da shi sai wani dan bida ya zo ya ce maka wai wai suna ganin Allah zai yi ba da aka duk maganan ganin Allah da ake ake yawa ne to annabi ya ga Allah ba ya Isra'ila mai iraji ba hatta malaman da suke magana Isra'ila mai irajin manzon Allah da yi an ce ya je wajen Allah ya ko an tambaye shi da ya dawo aka ce da shi hadisi Abu Zar yace hal ra'aita rabbak kaga ubangijinka ya annabi kaga ubangiji annabi ce nurun anna ara yace haske ne ya zan iya ganin sa ban gani ba annabi ma bai ga Allah ba nana Aisha take cewa man haddathakum anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu faqad a'zama ala allahi al-firya duk wanda ya gaya muku cewa annabi ya ga Allah to ya yi wa Allah ƙarya don haka ba ga Allah ba shine zan ce mafi inganci ina ba da shawara ɗaliban ilimi a samu littafin nan mai kyau sharhin akidatul tahawiyya na mujalladi guda biyu ya yi bayani sosai akan qadiyar ganin Allah ru'yatullah littattafai da yawa suna nan an rubuta ru'yatullah ganin Allah babu wani ijiya in ji basakwace ijiya idaniya da take da karfinta ga Allah rana ma baka isa ka sa ido ka kwalla ka ganta ba rana balantana ka ga Allah haka kuma Allah ya ga dama amma a kiyama za a gan shi zai zo ya bayyana za a gan shi ta muje ya ce wai kallimu na hu wajuhu yau wa ilin na bira ila rabbiya na bira wa annahum وأنهم سيرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون باسا تررين في رؤيتي وزنجنس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته بخاري ومسلم وأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما تعقيدكما للي الله أنا سوكوا زوج وأن الدنيا تسمى سمن دنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى أتي بس أكون دري أما سوكد تداتي دا الله ومسوة إريباني با an ce jirgi yana sauka an san yadda yake sauka tsuntsu yana sauka an san yadda yake sauka Allah yana sauka ba sani ba shikenan qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير كو آخر فيقول من يدعوني وذي ركني فأستجيب لا إن أمسى مسى ومن يسألني وذي تنبيني فأوطيه إن باشي من يستغفرني فأغفر له وذيني مغافر أنا إن غفرت مسى حديث البخاري ومسلم ويؤمنون بأن الله تعالى يجي sun yadda Allah ya ji'u yana zuwa daga ja'a ne ya ji'u to kaga dan adam ma yana zuwa ja'al amiru ja'al gulamu ja'al imamu to wallahu ya ji'u aidan Allah ma yana zuwa yawmal mi'adi lil fasli bainal ibadi dan ya bambance hisabi kenan maji'an irin zuwan da ya leko bi jalalihi jalla sha'anuhu كما وصف نفسه في كتابه العزيز بقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا سيتمي وجاء ربك والملك صفا صفا هذا تبتر وكان صفة المجيء to amma sun sun zo sun ce wa ja amru rabbika al'amarin ubangijinka yazo ba za a ce Allah yazo ba هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ما للشاهد يأتي الذي زومس فمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تعالى يتخلص a takaice manhajin ahlus sunna akan imani da Allah yanzu wannan gaba ɗaya ce kuma kadau الإيمان الجازم والإقرار الكامل والتسليم التام بما أخبر به الله تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما من جميع وجوههما da aiki da wannan nasoshi da abin da Allah ya faɗa min duni taraddud ba raba kafa je ka ka dawo ko shakka aurai shi ma dai shakka kama qala al-imam at-tabi'i al-faqih Muhammad bin Muslim az-Zuhri rahimahullahu ta'ala min Allah ar-risala wa ala ar-rasul al-balagh wa alaina at-taslim inji Zuhri Allah shi ke aiko da sako manzo Allah ya isar da sako mu ku miƙa wuya ne namu kawai wa kama qala al imam al hafiz al hujja sufyan ibn uyayna kullu ma wasafa Allah ta'ala bihi nafsahu bil qur'ani duk abinda Allah ya sifanta kansa a cikin alqur'ani fa qira'atuhu tafsiruhu karanta shi shine tafsirinsa kawai ka karanta me bayani yadda ka karanta shi dai haka yake kawai la kaifa wala misla babu kaifiya ba misali kuno وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله شافعي كنا na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah a bisa yadda Allah yake nufin kanshi da shi kawas wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala murad rasulillah inji Imam Shafi wa qala al-Walid bin Muslim al-Qurashi sa'altu al-Auza'i na tambayi Auza'i da Sufyan bin Uyayna da Malik bin Anas an hadhihi al-ahadith bi sifati wa riwaya dangane da wannan hadisai akan sifat da kuma riwayoyi da suka zo nayi tambaya war ru'ya kai afwan war ru'ya faqalu amirruha ku gudanar da su kama ja'at bila kaif kamar yadda suka zo ba wani kaifi kar ka wasu wani ya ta kokari ya ce sai ya bayani yadda Allah yake ga fadin sa ga kana ko ya daidaita wa qala al imam malik bin anas imam dar al hijra iyyakum wal bid'ah qila wa mal bid'ah قال أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ‘yan bidiya su ne masu yin magana a cikin sifofin Allah da sunan nakinsa wa kalamuhu wa ilmuhu wa kudratuhu akan zancen Allah da ilminsa da ikonsa da kudura wala yaskutuna amma sakata anhu sahaba ba sa yin shiru akan abin da sahabbai suke shiru wa tabi'una lahum bi ihsan wai sai sun fada وسأل رجل الإمام مالكا رحمه الله عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على الأرش استوى wani ya zo tambayi malam malik kaifa stawa to yaya Allah ya daidaita mana bayani ce wani dan bid'a ne maliku ya gane shi ce ya ce al isma'u ghairu majhul daidaito dai a magagalwa ba wani abu ne boyayye ba wal kaifu ghairu maquli kaifiya yanayin da Allah ya daidaita hankali bai da dauka ba amma ina gaya maka wal imanu bihi wajib imani da shi dole ne wasu'alu anhu bid'a bid'a ne irin wannan tambaya wa ma araka illa dallan ni ina ganin kai batacce ne wa amara bihi an yukhraj min al majlisi imam malik yace ku tukuikuye shi ku yi waje da shi ƙwarai kuwa ko da gotanin za ka zo karatu a zo a shuka maka wani mara kirki mai yawan kawo maka shubuha a majalisinka ka san yana iya faruwa daga wani kullum a takin ɗinka yake ko dai ya yi ƙoƙari ya nuna baka iya ba ko kuma ya nuna inda zai nuna gajiyawarka hankali zai zo kamar neman ilimi yake kuma ko ina akwai su kamar neman ilimi yake yana cikin bayani sai jefo maka wani abu to ka karance shi da zarar ka gane ta'annuci yake so ya yi to in yi magana ka kula shi ko ka bar shi ya yi magana sai ka ce to in ya ƙara yi sai ka ce to in ya gane sai ka ce to to wannan ma amsa ne kaga baka zage shi ba baka abin nan ba ka koya mai ladabi to naji zan yi magana ba yanzu ba to yana da hankali gobe da ba ko kuma in yayi magana sai ya shiru in sai kai shiru sai ya gama jawabi ya ce ka gama sai ka dora baki kawai ka ci gaba da karatunka wannan duk hanyoyi ne da ake ladabtar da mutane ka jefa shi a kunya ai bai sai tsaye da kai ce dole sai ka yi bayani ba ko kuma ka ce ka bari in na gama ka zo gida ka same ni wallahi malam ba wani mai darasi musamman Allah ya masa albarka sai an samu masu masa irin wani abu da ka sai ku gane wato kakka bari wani ya bata maka lokaci abinda kake so ka isa wa mutane sako ya tsayar da kai a bata lokaci kaga abinda kake so ka koya din ai ba a koya ba sani ko kun gane yanzu ko anan garin shekaran jiya wani ya rubutun mun takarda akan kisar annabi Musa da muka yi cikin suratul naml za mu zo mu yi ta a faɗi a cikin suratul qasas wai ai a cikin qur'ani da Allah ya bada labari akan annabi Musa abin da ya same shi da ya ce inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la wai ai malaman tafsiri ya faɗi sunan wani ya ce ai ya faɗa cewa annabi Musa zalunci ya yi Allah ijarrabe shi da abin da ya fada ciki amma kai da ka zo bayani sai ka kauce wa kalmar baka ce zalunci ya yi ba shi abin da ya dame shi me yasa da na zo bayanin kissar ban ce annabi Musa zalunci ya yi ba Allah ya ɗanɗana masa abin da ya same shi ka duba irin wannan tunani har da rubutu da larabci to irin mutanen nan ne da su je su buɗe littafi saboda sun iya larabci su karanta su kawai su fassara shi a haka a zaukin su ba sa sauraron malamai yanzu ni in buɗe baki na in ce annabi musa zalunci yayi saboda wawa ne kai ba ka da hankali na'am qur'ani yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la yanzu dan Allah ba ya ce in ma ya zalunci ba ya ce ka gafarta mu kuma taki Allah ya kafa u taqib yace faghfara la Allah ya gafarta mai yanzu daidai ne mutum yayi laifi ka dada zuwa ka tabbatar mai da laifin kuma yanzu annabin Allah kai mu'amala da shi kamar gama garin mutane in na ce shugaba azzalimi ne wani in na ce wani yayi zalunci kaza yanzu yanzu kan annabin Allah saboda ni mai fassara Qur'ani ne sai in ce yayi zalunci wai wajen fa wa kazahu Musa fa gaza alai rankwashin nan da ya kashe mutum amma zan ba shi amsa hankali hankali gaba gaba insha Allah na ba ku labari ne saboda me duk wanda yake karantawa zai iya gamuwa da wannan irin wannan yanzu misalin kana cikin tsakiyar karatu sai ya daga hannu sai ya wannan magana kaga gaba ɗaya ya ɗauke hankalin wa masu sauraron ka saƙon da zaka isar ya baje ya watse sai ka zubar da shi ka ce za a yi bayani sai nan gaba Allah ya bayi mu dacewa aina zan tashi wa man لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء إمام أبو حنيفة yace bai kamata ga wani ba idan ya zo magana akan zatin Allah ya rinka yi magana akan wani abu bal ya sifuhu bima wa sababi nafsuhu kawai abinda Allah ya sifanta kanshi da shi kawai ka sifanta shi da shi shikenan wala yaqulu fihi bi ra'yihi shay'an kar ka faɗi wani abu da ra'ayinka ko ɗaya تبارك وتعالى رب العالمين ولما سئل رحمه الله تعالى عن صفات النزول فقال ينزل بلا كيف da inda aka tambayi imamu abu hanifa akan yaya Allah din yake sauka ya ce yana sauka babu kaifiya don ba mu san yaya abun ba da gudu yake saukowa da san da a'a matakala ya hau a'udhu billahi faqala al-imam al-hafiz nu'aym bin hammad al-khuzai man shabba Allah bi khalqihi faqad kafar duk wanda ya kamanta Allah da halitta ta sa ya kafarta wa man ankara ma wasafa bi nafsuhu faqad kafar duk wanda yayi inkarin abin da Allah ya sifanta kansa da shi yace ba haka bane shi ma ya kafarta faqad kafar wa laysa fi ma wasafa bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbihan duk cikin abin da Allah ya sifanta kansa ko annabinsa babu tashbihi a ciki وقال بعض أئمة السلف قدم الإسلام نكو لا تثبت إلا على قنطرة التسليم كو قدم الإسلام كو قدم الإسلام عفوا diddige musulunci baya tabbata sai akan gada ta miƙa wuya fa ahlus sunnati wal jama'a bari'un min madahib ahli at-ta'til wat tashbih wat tafwid walhamdulillah ahlus sunna wal jama'a sun barranta sun barranta ba sa yin ta'til bata sifofi ko tashbihi ko tafwid kamar mutum ya zo sai ya ce shi bai zai fassara ayan nan ba kawai ya fawwala al'amarin aka fassara yadda ya zo salaf suka fassara shi هذه عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة وأقوال أئمتهم في الإيمان بالله تبارك وتعالى فمن سلك مسلكهم والدبان يعتصم يكون ملتزما بمنهج الرسول زي زما زما مي التزامي بمنهج من الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه الكرام سواء كان السالك هذا في أسرهم أو في الأسور المتأخرة وكل من خالفهم لا يكون منهم دون دي سابع أهل السنة ويتكنسوا وإن كان موجودا بينهم كودا كوا ينا نن أتكانمسو تند يا سابع هني سبعة تارس ونكتفي بهذا إن شاء الله وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم